بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar 22 ga watan jumadal akhira hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1439 daidai da goma ga watan maris shekarar miladiya ta 2018 wannan shine kasar na 167 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imamul muhaddis al-mufassir al-faqih أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي واندا أكفسني للسنة ابن قيم الجوزية شيخ الإسلام رحمه الله واندا لتافي موسوعة أكن تاريه منزان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم da da'awarsa da tafarkinsa da addininsa da yadda ya gudanar da al'amuran rayuwarsa Allah ya saka mai ibnu qayyim al-jawziya da alkhairi malamai suna jinjina masa musamman saboda dubi zuwa ga cewa ya rubuta asalin littafin ne a halin tafiya inda ya ji ƙasar makka aikin hajji daga garin dimashku sham Allah ya saka mashi alkhairi za mu tashi inda mala yake cewa faslun fi hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi azkaril utas wannan gaba za ta tattauna ne akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama game da zikirorin atishawa ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله يحب العطاف ويكره التثاؤب فإذا عطف أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع فإذا أحد فإن أحدكم إذا تفاءب ضحك منه الشيطان ذكره البخاري malan yace ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama cewa annabin ya faɗi inna Allah yuhibbul atas lalle Allah yana son atishawa al-uqas wa yakrahu at-tafa'ub yana kuma kin hamma fa'iza a ƙasa a hadukum, idan ɗayanku ya atishawa wa hamidallaha ya gode wa Allah, kana haƙƙan ala kulli musulmin, sami'ahu an ya ƙula lahu, wajibi ne akan duk musulmin da ya ji wani ya yi atishawa ya ce alhamdulillah, to wajibi ne akan duk wanda ya ji ya ce da shi yarhamukallahu, ma'ana ya gaishe shi da wannan addu'a cewa Allah Ubangiji ya maka rahama. wa amma tafa'ubu shi ko hamma fa inna ma huwa min ash-shaytan to daga shedan ne fa idza tafa'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a idan dayanku yayi atisha yayi hamma to yayi kokarin tare ta iya iya wasa fa inna ahadakum idza tafa'aba dahika minhu ash-shaytan domin ɗayanku idan ya yi hamma shaiɗan yana mushi dariya na daga cikin cutar wadda shaiɗan yake wa ɗan adam shine ya sa mushi hamma kaga wannan yana lalata maganar masu cewa cutarwar shaiɗan kawai wasuwasi ne domin hamma ba wasuwasi ba ce cutarwa ce wadda ta nuna cewa mutum ya shiga cikin wani hali wannan hadisi al-imamu bukhari ya fitar da shi kamar yadda malam ya ambata haka al-imamu at-tirmidhi Muhammad ibn Isa ibn Saura Abu Isa Tirmidhi ya fitar da shi haka al-Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin musnadinsa daga hadisin sahabi Abu Hurairata radiyallahu anhu wa sabata anhu fi sahihihi ya tabbata kuma daga manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama fi sahihihi a cikin as-sahih na al-Imam al-Bukhari din cewa idza atasa ahadukum falyaqul idan ɗayanku ya yi atishawa to ya yi addu'a ya ce alhamdulillahi ya ce na gode Allah wal ya ƙullahu a huhu au sahibu ɗan uwansa ko wanda ke tare da shi in ya ji ya yi wannan addu'ar ya ce da shi ya rahamukalla Allah ya ji kanka Allah ya gafarta maka Allah ya maka rahama fa'iza ƙala lahu ya rahamukalla idan aka yi maka gaisuwar atishawa aka ce da kai yarhamukallah kai kuma sai ka maida falyaqul sai ka ce yahdikumullahu wa yuslihu balakum Allah ubangiji ya shirye ce da ku Allah ya kyautata zukatanku wannan ma hadisi al-Imam al-Bukhari fitar da shi har ila yau da al-Imam Ahmad a cikin Musnad da gare sahabi Abu Hurairah radiyallahu anhu wa fi sahihayn an Anas أنه أطس عنده رجلان فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر يازو أتكين بخاري دا مسلم دا سنن الترمذي دا تشيوا وترانا أنس دم مالك الله يقارى مسيد دا sai wasu mutane guda biyu a wurin da yake zaune suka yi atishawa sai ya gaishe da ɗaya ya ce wa ɗaya ya rahamukalla ɗayan kuma sai bai ce masa komai ba faƙalar ladhi lam yushammithu wannan da ba a gaishe shi ba sai ya ce a tsasa fulanun fashammattahu wa a tsastu falamtu shammitni wane ya atishawa sai ka gaishe shi ni kuma nayi baka gaishe ni ba faƙala sai ya ce haza hamidallah shi wannan ya gode wa Allah ne wa anta lam tahmadillah kai ko baka gode wa Allah ba al-imam al-bukhari da muslim da al'imamu tirmizi da ibnu maja suka fitar da wannan hadisi haka al'imamu ahmad ibnu hanbal shi ma ya fitar da shi hadisi ne tabbatacce babu matsala ko kaɗan a kan shi wasa bata anhu fi sahihi muslimin idza atasa ahadukum fahamidallaha fashammituhu fa in lam yahmadillaha fala tushammituhu ya zo a cikin littafin muslim da al-musnad na imamu ahmad daga hadisin abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yake cewa idza atasa ahadukum fahamidallaha idan ɗayan ku ya aci shawa sai ya gode wa Allah fashammituhu sai ku gaishe shi ku ce mishi yarhamukallah fa in lam yahmadillaha idan ko bai gode wa Allah ba fala tushammituhu kar ku gode masa ku rabu da shi kawai al-imamu muslim ya fitar da wannan hadisi kamar yadda muka ji da al-imamu ahmad wa sabata anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi sahihihi min hadisi abi hurairata haqqul muslimi ala al-muslimi sittun idza laqiyahu idza laqitahu fasallim alayhi wa idza da'aka fa'ajib wa idza tadhaka wa idza tansahaka fansah lahu وإذا عطس وحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه أتكون حديثنا أبو هريرة واند الإمام البخاري يفتد الشيد مسلم دا الإمام ابن ماد القزويني الله يمس رحمة قبات ينسو منذن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكيشي حق المسلم على المسلم ستر akwai haƙoƙi guda shida na musulmi akan ɗan uwansa musulmi haƙi na farko idza laqiyahu fasallim alayhi idza laqitahu fasallim alayhi idan ka gamu da musulmi kai masa sallama ko ka san shi ko baka san shi ba ko yana bin jam'iyyarka ko ƙungiyarka ko tafarkinka ko kuma ko baya ne in dai sunan musulmi ya hau kanshi ko ka tsammanta mishi musulunci to zaka mai sallama wannan haƙi ne wai za da aka fa'ajibhu in ya kiraye ka zuwa ga wata harkar shi kamar walima ko wani zaman mitin ko sulhu ko wata tarayya ko wani abu makamancin haka daga cikin kira ko invitation da zai iya baka to ka amsa mishi gwargwadon hali wai za istansahaka in ya nemi rangwame a wurinka fansahlahu ka mishi rangwame rangwamen ciniki ko bashi ko makwabtaka ko wani aro ko ta alfarma ko duk wani abu da za a iya neman rangwame game da shi bil ma'ruf sai ka rangwanta mushi wannan ma haƙi ne nashi a kanka wa idza atasa wa hamidallaha fashammithu idan ya atishawa ya gode wa Allah fashammithu ka gaishe shi wa idza marida idan ya rashin lafiya fa'udhu ka je ka ziyarce shi a gidan shi ko asibiti ko inda yake jinya wai za mata fattabi'hu idan ya mutu sai ka bugawo shi a je a yi mishi jana'iza tare da kai al-Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi haka al-Imam Muslim ibn al-Hajjaj da al-Imam Ibn Majah dukkanin su sun fitar da shi daga sahabi Abu Huraira sannan akwai ta riwaya ta Ibn Majah ila yau daga sahabi Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu wa an Abi Huraira وروى أبو داود عنه بإسناد صحيح إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله وليقل هو يهديكم الله ويصلح بالكم هل إلى الإمام أبو داود إنجمالا ابن قيم الجوزية يا رويت عنه دق أبو هريرة بإسناد صحيح da isnadi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza atasa ahadukum falyaqul idan ɗayan ku ya aci shawa yace alhamdulillahi ala kulli hal godiya ta tabbata ga Allah akan kowane hali wannan a a riwaya baya ga Abu Hurairah baya ga Abu Dawud Bukhari ma ya fitar da ita sai dai a lafazin Bukhari babu wannan jumla ta ala kulli halin ala kulli halin ɗanan shine babu amma bukhari ma ya fitar da ita daga dai shi sahabi ɗin abu huraira cewa wal yaqul akhuhu aw sahibu abokinsa ko wanda suke tare shi kuma ya ce mishi yarhamukallah Allah ya maka rahama wal yaqul huwa shi kuma ya ce yahdikumullahu wa yuslihu balakum al'imamu abu dawuda ya fitar da wannan hadisi kuma isnadin shi sahihi ne bayan shi al'imamu ahmad ibn hanbal ya fitar da riwaya irin wannan daga sahabi abu ayyub al'ansari haka al'imamu tirmidhi ma ya fitar da wannan haka al'imamu darimi a cikin sunan ɗinsa ya fitar da wata riwaya daban daga salimu ɗan ubayyid wadda al'imamu ahmad ma ya fitar da ita haka al'imamu abu abdullahi da hakimun nai saburi ya fitar da wata riwaya daban daga abu musal ash'ari abin daga abu malikin ash'ari da shi da al'imamu abul qasim tabarani kamar yadda ya zo a cikin tafin majma'uz zawa'id na al'imamu al-mundiri rahmatullahi alal jami hadithi ne tabbatacce ya zo da ƙarin fa'idan za ka iya cewa alhamdulillahi ala kulli hali وروى الترمذي أن رجلا عطس عند ابن عمر فقال الحمد لله والسلام على رسول الله فقال ابن عمر أنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكن علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال وأن حديثي شكما الإمام الترمذي يفتد شيء آه ya ce warawar tirmidhi tirmidhi ya ruwaito cewa anna rajulan a ƙasa inda ibn umara wani mutum ya atishawa a gaban sahabi abdullahi dan umar radiyallahu anhuma faqala sai mutumin ya ce alhamdulillahi wassalamu ala rasulillah irin da zangayi irin na mutane abinda ba ce ka ƙara ba ka ƙara idan an yi magana ka ce salati ba kyau ne sai a ce salati da kyau amma dai ba a samu a nan ba sai sai ka ji mutum ya buga salati ya ce inna lillahi ai ba sa san annabi ba sa san salati ya canza gaba ɗaya surar labarin to abdullahi dan umar irin wannan ta faru da shi wani mutum ya yi atishawa sai ya ce alhamdulillahi wassalamu ala rasulillah faqala ibn umara sai abdullahi dan umar ya ce mishi wa ana aqulu alhamdulillahi wassalamu ala rasulillah ni ma ina faɗin godiya ta tabbata ga Allah amincin Allah ya tabbata ga manzon shi salawatullahi wa salamu alai sai ce walaysa haka za allamana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma ba haka manzon Allah ya karantar ba wannan ita ce ka'idar haka annabi ya karantar a a to ba za a yi ba duk yadda kake ganin kyan lafazin da dacewarsa da duk yadda kai istihsanin cewa ya kamata a yi abu kaza a wuri kaza ko a ƙara sababin a cikin maganganu ne ko ayyuka ko tunani ko take-take ba a so ka ƙara wa annabi komai ko harafi a cikin abin da ya karantar ka tsaya inda ya tsaya kar ka mishi zangayi kar ka ƙara mishi wani harafi ko lafazi ko wata jumla a cikin wata addu'a ko wani salati ko tahiya ko wani zikiri da ya karantar ka tsaya iya nan to in ya zama babu kyau ka ƙara mishi a cikin nashi kenan ya fi muni ka yi naka sabo wanda za ka yi replacing nashi da shi ko mun gane in ya zama babu kyau a cikin wani salati ko wata addu'a ko tahiya ko khutbatul haja ka ƙara wani lafazi a cikin na annabi sallallahu alaihi wasallama nashi din ne amma kai adulterating ko ka canza wani lafazi ba kyau to kaga ya fi rashin kyau kenan ka zauna ka kirkiri salati ko wata huduba ko wani zance ko wani salon magana ka ce a dinga addu'a da shi ko a dinga salati da shi har kuma ka kirkiro ta falala ka danganta mashi wannan ya fi matsala kenan sahabbai ba sa daga kafa akan ire-iren waɗannan da haka wannan mutumin na gama yin wannan zangayin Abdullahi ya ce mashi to mu ma dai muna yin salati amma dai ba haka annabi ya karantar ba walakin allamana an naqula abinda yace mu dinga faɗi shine alhamdulillahi ala kulli halin shine abinda manzon Allah ya karantar sallallahu alaihi wasallama ka tsaya inda ya tsaya wannan hadisi sahihi ne الشيخ الألباني محمد ناصر الدين رحمه الله يا إنغان تاشي أتكين الإرواء إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل وذكر مالك عن نافع عن ابن عمر كان إذا أطس فقيل له يرحمك الله قال يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم هر إلى يو يتبت لإسنادي صحيحي أتكين موطأ تأل إمام مالك أبو عبد الله رحمه الله daga nafi daga ibn umar ɗin radiyallahu anhuma cewa ibn umar ya kasance idza atasa faqila lahu yarhamukallahu idan yayi atishawa aka ce mishi Allah ya gafarta maka qala sai yace yarhamunallahu wa iyyakum Allah ya ji kanmu da mu da ku wa yaghfiru lana wa lakum Allah ya gafarta mana mu da ku wannan tabbatacce ne amma mawqufi daga Abdullahi dan Umar kenan sai ai mishi hukuncin raf'a saboda sahabbai ba sa irin wannan canjin daka ya kamata mutane su gane irin wannan sahabbai suna da keke da keke wajen kiyaye lafuzan addu'a ko zikirori ba sa karawa to shi sa kamar lafuzin tahiyya da muka karanta a can baya tahiyya Abdullahi dan Mas'ud da yake cewa assalamu ala nabi bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maimakon assalamu alayka ayyuhan nabi ya canza daga lafazin hadir zuwa lafazin ga'i shi ne a shekul albani ya kawo wannan karatu a cikin sifatus sala ya tantance shi sai aka samu wasu 'yan bana bakwai suka yi hujumi a kan shi cewa ai wannan magana ba a santa ba ba a taba jinta ba ta hiya abinda aka sani assalamu alaika ayyuhan nabi saboda duk lafazan haka suka zo bayan kuma abdullahi dan mas'udin ma fa yayi ya faɗa a bayani cewa da annabi ya rasu sai muka dawo muna cewa assalamu alan nabi to sahabbai ba sa canzawa daga abinda annabi ya karanta sai inda dalili bayan abdullahi dan mas'ud aisha tana karanta tahiyya ita ma irin haka to sai kuma aka samu ma riwaya tabbatacciya a cikin musnadul musnadus sarraj al-imamu muhammad ibnu ishaqa abubakar sarraj wani malamin su bukhari wanda ya dade a duniya din nan shekarar shi wajen 96 a duniya ya rasu ne hijira da shekara 313 bayan an haife shi ɗari uku da a ɗari biyu da sha shida aka haife shi sai ɗari uku da sha uku sannan ya rasu ba ya kusa kaiwa ƙarni guda dama ya taɓa mafarki ya ce ya gan shi yana hawa matattakala yana hawa yana hawa sai da ya hau matakala casa'in da tara sai aka fassara mashi aka ce za ka daɗe ne a duniya to yana da babban musnadi musnadu sarraj malamin su bukhari da muslim ne duk da yake ba su fitar da riwaya daga gare shi ba a cikin as-sahihan sai ya ruwaito riwaya sahihiya cewa shi da kanshi din annabin ya karantar da wannan karatu assalamu ala nabi shi sa idan malamai suna magana irin wannan irin su Sheikhul Albani irin su Ibn Hajar irin su Zahabi irin su Iraki irin su Al-Ala'i irin su Khatibul Baghdadi irin su Ad-Daruqutni malamai da aka san su masu fadin shige da fice da da kula fice irin Ibn Hajar in ka ji ya ce kaza ban gan shi ba ko irin albani in kaji ya ce ina shakka kaza to baka zuwa kai dan ka karanta wani dan juz'i ka dan iya 40 hadisa ka iya ka iya umdatul ahkam ka fara murna kana cewa ka gano kuskuren su ya kamata ka dinga jin abin yana maka nauyi tukunna koda da gaske ne kaga kuskure koda da gaske ne a ce ne kama neman aure ya hada ka da da wani kanin dangwata misali misali ko koda kana ganin budurwar tana son ka ya kamata ka fara jin tsoro saboda kuɗi na iya juya tunanin kowa ko mun iya zalaka bakinka ko da iya tashanka da kare hularka ko so so da haka da aka nuna musu wannan kuma duk sai suka yi tiris har anan kasar da akwai su irin waɗannan masu rigan malaman da basu san karatu ba kuma suna da zangayi kuma dama shi albani dankali ne shakushe suna Allah Allah saka kuskuren shi su ce ai bature ne dama ai makiyin Allah ne ma ai kaza ne hadda yan izala kuma fa da yan ahlus sunna da sauransu a shahidi shine wannan riwayar a da ta zo da cewa ibnu umar yana yin haka ne mauqufi to za a bashi hukumar raf'i saboda ba a san su da canza azkaru haka da kansu ba ina fata mun gane wannan fa zahirul hadith al mabdu'u bihi anna tashmita fardun fardu ainin ala kulli man sami'a al atisa yahmadullah malam yace zahirin hadisin can na farko da ya fara fada da annabi yace haƙoƙin musulmi akan musulmi shida ne ko wai amin da yace kai haƙƙi ne akan musulmi idan ya ji musulmi ya yi atishawa ya gode wa Allah haƙƙi ne ka mashi gaisuwa ya ce to zahirin wannan hadisin na nuni zuwa ga cewa wajibi ne ka gaishe shi idan ka ji ya yi wannan godiya ga Allah ɗin wala yi jizi tashmitul wahidi anhum ba kamar sallama ba mutum ɗaya idan wani ya atishawa ya ce alhamdulillah to ba fardu kifaya ba ne wani ya gaishe shi sauran su yi shiru su yi kamar ba su ji ba kaga gaisuwa ko da mun karanta a baya idan mutum ya sallama idan wani ya amsa mishi guda ɗaya a majalisin to ya wakilci sauran amma dangane da haƙƙin gaisuwa to babu wannan wakilcin wa hadha ahadu qawlai al ulama yace wannan shine ɗaya daga cikin zantukan malamai ɗayan kuma masu ganin cewa akwai wannan tajzi'a din zai iya wadatarwa wa ikhtarahu ibn abi zaid ibn abi zaidin shine mai risala kenan malikun saghir wa abu bakar ibn al-arabi da al-imamu al-hafiz hafiz al-maghrib abu bakar ibn al-arabi mai littafin ahkamul qur'an babban malamin nan ba maliki Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su al-malikiyan malika wannan guda biyu duka abin da suka zaba kenan ibn al-arabi ya faɗi wannan a cikin littafin shi al-masalik bi sharhi muwatta malik littafin sa wala dafi'a lahu yace wannan kuma karatun babu abin da zai tunkuɗe shi wato babu wani dalili zai tunkuɗa wannan wajibcin tunda annabi cewa yayi haƙƙi ne akan musulmi wa qad rawa abu dawuda anna rajulan atasa inda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fa qala assalamu alaikum fa qala rasulullahi sallallahu alaihi sallama wa alayka assalamu wa ala ummika ثم قال إذا أتصى أحدكم فليحمد الله قال فذكر بعد المحامد وليقل له من عنده يرحمك الله وليرد يعني عليهم يغفر الله لنا ولكم wannan riwaya ce tabbatacciya wacce an didda an yi dabdala an kai an kawo game da ingancinta amma a ƙarke an cike an tike akan cewa isnadinta ingantacce ne asali dai al-imamu tirmidhi ne ya fitar da ita haka al'imamu abu abdullahi alhakimin na saburi cikin al-mustadrak al'imamu abu dawuda ma ya fitar da ita a can cikin kitabu as-sunan ɗinsa haka abin nan al'imamu ibn hajjirin ya ishara zuwa gare ta a cikin littafin al'isaba fi tamyiris sahaba wanda a nan shi ya ma inganta ta kai tsaye yake cewa sahihiya ce duk da akwai wasu tangarɗoɗi da suka faru a cikin isnadin kama akwai wani mutum wanda ake tunanin cewa majhuli ne ko kuma abin nan ne mubhami ne ba ambace shi ba tsakanin masu riwaya guda biyu sune hilal ibn yasaf da kuma salim ibn ubaidin akwai mutum ɗaya tsakankanin su kamar a ce akwai inqita'i ko kuma akwai wani mutum da ba a sani ba mubhami rajulan har ila yau al'imamu annasa'i ya fitar da riwayar daga mansur daga shi hilalu ɗan yasaf ɗin daga wani mutum daga salim ita ce riwayar da muke ishara al'imamu alhakim abu abdullahi alhakim kuma da kanshi ya ce hilalu ɗan yasaf bai riski salimu ɗan ubaidin ba to wannan ita ce matsalar riwayar da ta hana ta inganta kai tsaye sai dai a sanya ta a cikin shawahidu dangane da abin da ya tabbata a cikinta sauran kuma yana nan fi hayyizil bahasi wasar za a tafi neman abin da za a kare shi da ƙarfi ba za a wurga kai tsaye ba ba za a an sa kai tsaye ba sai an yi itibari an nemo abin da zai ƙara mishi ƙarfi to me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin wannan riwaya shine ya ce warawa abu dawud al'imamu abu dawud ya ruwaito annan rajulan a atasa inda nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya yi atishawa a gaba ga manzan Allah salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi faƙala sai manzan Allah ya ce assalamu alaikum a sai mutumin ya ce assalamu alaikum da ya atishawa kawai sai ya sallama faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzan Allah ya ce wa alaika assalamu wa ala ummik kai ma Allah ya maka aminci kai da mahaifiyarka sun maƙala sannan sai annabi ya ce idza atasa ahadukum idan ɗayanku ya atishawa falyahmidillah to ya gode wa Allah kaga yanzu wannan yana da shahidi a sauran hadisan baya amma waccan magana to tana buƙatan wani isnadi da zai goyi bayanta qala sanna mai riwaya yace fa zakara ba'dal mahamidi sai manzo Allah kuma ya ta ambatan wasu abubuwa na falala da ake samu idan ka faɗi alhamdulillah din wal yaqul lahu man indahu yace wanda ke zaune da mutumin da ya atishawa yace alhamdulillah kai kuma sai ka ce da shi yarhamukallah Allah ya maka rahama wal yarudda kai kuma sai ka mayan musu da amsa kai da aka ce ma yarhamukallah ya'ani alaihim kamar musu da amsa cewa yaghfirullahu lana wa lakum Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta muku kaga duk wannan yana da shaida a cikin hadisai kuma hadisan nan duka suna nuni zuwa ga irin alherin da ke cikin musulunci hatta atishawa a ce in ka yi ta akwai zikirin da za ka yi sannan akwai amsar da za a baka akwai amsar da zaka mayar kuma duka addu'o'i ne na neman fatan alheri ga juna sabanin arna zaka ga kawai sai da ya ce maka sori ko kuma kowa ya kauda fuskar shi kar ka sa mishi mura kowa sai ma zai toshe hancin shi kada kada ka zuba mai kwayoyin cutar mura sai ce to mun da ji bayani akan wannan hadisi ko wa fi salami ala ummi hadhal musallimi cewa da yayi assalamu alayka wa ala ummika to wannan sallama da aka yi ma uwar wannan mai sallama akwai nuktatul latifa akwai wata fa'ida mai taushi mai zurfin fahimta wayya ish'aruhu bi anna salamahu qad waqa'a fi ghairi mawqihi allaiki bi shine annabi yana nuna masa zuwa ga yayi sallama ba inda ake yin sallama ba kaman zagi ne kaman da Hausa ne a ce mishi kai da uwarka amince tabbata a gare ku haka kaman zagi ne ana nuna maka ce ba wai ya amsa mishi bane ya mishi galatsi ne ko ya mai mishi da magana ne irin kwatankwacin aikin da yayi kama waqa'a hadha salamu ala ummi kama yadda wannan gaisuwa za ta kai kan uwarsa ba a lokacin da ya kamata ba fa kama anna salamuhu hadha fi ghairi mawdu'ihi kadhalika salamuhu huwa kamar yadda yayi mara kyau ba san da ya kamata ba shine annabi ya mishi da mara kyau wannan yana daga cikin nakarar da ke cikin matan saboda ba a san manzo Allah da irin wannan lafazan ba duk da haka yake fitar da fiqhu a ciki wa nuqtatun ukhra altafu minha ga wata kuma nukta wata kuma fa'ida daban da tafi waccan zurfi wa hiya tadhkiruhu bi ummi shine danganta shi ga uwarsa tuna masa cewa shi dan uwarsa ne wa nasabuhu ilaiha dan mace ne ma'ana mara tarbiya ne shikenan ko mun gane aka ce dan mace ko da Hausa ne ka je neman aure aka ce ai yar mace ce me yake alkunya akai ba ta da tarbiya ma'ana ba ta mori horo da tarbiyyar maza ba ko babanta ya rasu ko kuma uwar ta fi karfin shi ko kuma agola ce ba ruwan mijin uwar da ita a takaice dai kawai ba ba yar kwarai bace wajen tarbiya sai a ce yar mace ce to haka koda namiji naka ce mishi dan mace larabawa sa su zagi mutum ko su nuna kaskanci zuwa gare shi a asalin lafazi sai su kira shi da dan da sunan dan uwar sai a ce ibnu fulana ba za a ce ba za a danganta shi ga baban ba saboda kaskanci ne danganta mutum ga uwarsa kamar ana cewa bai da uba kenan ko bai da uba nagari ina fata mun gane fa ka annahu ummiyun kamar a ce shi jahili ne ummiyi ne bai san yadda ake rayuwa ba mahadun yana nan yadda uwashi ta haife shi mansubun ilal um idan ka san yaro an haife shi tare da uwashi din nan bai san komai ba ba zai koyi komai ba sai ya rabu da uwarsa ya shigo duniya baqin ala tarbiyatiha lam turabbihi ar-rijal yana nan akan tarbiyyar uwa mazaje ba su yi masa horo ba wa hadha ahadul aqwali fil ummi wannan ɗaya ne daga cikin ma'anar lafazin al-ummi da ake cewa al-ummi ma'ana annahu al-baqi ala nisbatihi ila al-um yana nan yana tabbatuwa akan dangantuwarsa zuwa ga mahaifiyarsa aka cewa na ummiyi ne ma'anan shi illiterate to to me yasa ake danganta shi ga ummu shine yana nan yadda uwar shi ta haife shi wallahu akhrajakum akhrajakum min butun ummatikum la ta'lamuna shay'an yana nan a wannan matakin na bai san komai ba kamar yadda aka haife shi dan karamin yaro wa amman nabiyul ummi manzon Allah kuwa sallallahu alaihi wasallam da Allah ya kira shi wa hadha nabiyul ummi huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum da Allah ya kira shi da suna ummi fa huwa alladhi la yuhsinu alkitabata wa la yaqra'u alkitaba shine wanda bai iya rubutu ba kuma bai iya karanta rubutaccen sako ba wannan haka ya tabbata a tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma shi ba dukkan al'ummar larabawa a wannan zamanin ba al'umma ce mai rubutu ba da haka Allah ya kira shi da ya kira shi da suna wallazi ba asafil ummiyina rasulan minhum Allah da ya aiko man mutanen nan da ba sa rubutu ba sa karanta rubutu Allah ya aiko musu manzo daga cikin su ma'ana ba al'adar su bane duk da an samu dai dai dai da suka iya irin su Abdullahi dan Amr dan As irin su shi Amr dan As din irin su Muawiya irin su Zaid dan Sabit dai dai dai haka sun iya a lokacin amma dai ba abu ne da ya yatsu a cikinsu ba da haka wancan akalliyan ba za a yi hukunci da ita ba to a nan sai zama shi manzan Allah tsare salama kiran shi da suna ummi ɗaukaka ce a gare shi falala ce a gare shi kuma kariya ce ga risalarsa kore ƙofar shubuha ce domin duk da haka ɗin suna cewa a satirul awwali naktatabaha ai labaran mutanen farko ne ya rubuto su ya je aka rubuta mashi tunda sun ji akwai labarai irin na cikin attaura da suke ji a bakin yahudawa kuma haka Allah ya ƙara cewa wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminik idan lartaba almubtilun kafin shi ba a san kana karanta wani littafi ba akwai da suke karatu wasu littafai irin su warqatu dan nawfal irin su Adi ibn Hatim da ire-irensu suna da littafan da suka kwabo suna karantawa na Yahudu ko na Kiristoci to shi manzo Allah ba shi da wannan tarihin gaba daya kuma baka rubuta da hannunka na dama ba da masu barnan nan sun samu hujja da za su kama ka da ita to Allah ya ma al'umma falalar ba a samu ma irin wannan yanayin ba balantana shubha ta shigi wani musulmi dan su dama duk da haka din ba su imani ba su kafirai har wani musulmi ya shiga shubha ya ce to kuma fa akwai walakin fa irin masu raunin imani da sabon musulunta din nan ina fata mun gane wannan to da ka abun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi falala ce gare shi bai rubutu bai karanta rubutu sai dai a karanta masa in zai bada sako sai dai a rubuta masa amma shekarta da duka duniya shekara fiye da 1500 har yau duniya bata kamo ilimin shi ba kuma duk rubutun duniyar nan da yake akan musulunci duka sharhin karatun shi ne da ya koyar shekara 23 sai da shekara dubu ana shari'a yanzu ba gama ba kuma yau ba a gano kuskuren shi ba ba a gano gazawar shi ba ba a ƙure shi ba ba a kai iya abin da ya sani ba kaga ya ishe shi falala ko a yanzu ne aka samu wani malami wanda misali kamar irin su Sheikhul Albani din Sheikhul Albani bai yi makarantar boko irin wannan da yake digiri da masters da PhD ba amma ya ya karantar da duniya ilimin hadisi an shaida ya iya farfesoshi na jami'a waɗanda suke da rubuce-rubuce a ilimin hadisi ya ƙure su wasu suka bi wasu suka yi hasada wasu suka karyata al'allama muhammad ibn salihin al'usaimin rahimahullah shi ma bai taɓa karatun boko irin na aji ba karatun zaure ya yi a daki baki a bashi fasara amma shi ma haka manyan 'yan boko da zaratan daktoci da farfesoshi sai da suka rankwafa a gaban shi in fact shi kam muhammad ibn salihin al'usaimin rubuce-rubuce ma kadai da aka yi a kan tarihinsa da bincike a kan ilmomin shi a cikin jami'oi sun fi guda ɗari shi kanshi shi kanshi madda ce ta bincike shi kanshi research problem ne shi kanshi ko mun gane a cikin ilimin hadisi a cikin fiqh a cikin aqida a cikin da'awa da sauransu to kaga wannan falala ce ga ire-iren waɗannan mutanen su kansu kenan ballantana kuma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma dama kamar yadda bai haƙi yake fara a cikin dala'ilin nubuwa ya ce dama su kansu malamai irin wannan zakakurai suna cikin mu'ujizan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama daga cikin mu'ujizan manzan Allah shine Allah ya dinga fitar da wasu malamai kamar aljanu a cikin musulmai a rasa kansu wajen ƙarfin ilimi kazin ana labarin shi abin yana da ban tsoro kuma sai ka ga duka hidima kawai yake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaron gidan manzo Allah ne so yake samu shiga a gun annabi to wannan ma yana cikin mu'jizan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda bayaki yake fada a cikin dalailun nubuwa duraka shi a gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to falala ce amma a wurin mu mu yanzu a wannan rayuwa to zagi ne aka ce maka ummi domin yanzu kuma da rubutu da karatu din ake iya ilimi dole ilimi sai kai husnul istima' akwai matakai guda biyar husnul istima husnul fahami husnul taqyid husnul amali da kuma husnul nashari sai ka kai wannan matakan guda biyar zaka iya samun ilimi na farko kyakkyawan saurare a gun malamai ka saurara alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana bayan saurare kuma sai husnul taqyid ka rubuta abin da ka saurara na ilimi da fa'idoji ya zama kana da shi ko kuma a zamanance zama ka mallaki da tafan kira bayan husnul taqyid sai kuma husnul abin kafin wannan husnul fahmi tukunna ko saurare sannan sai fahimta sai kuma rubutu ya biyo baya bayan rubutu sai kuma husnul amal kai aiki da shi kyakkyawan aiki sannan sai husnul nashar sai ka yada to wanda ya kai haka yana iya zama malami amma in ya tsallake wasu da gaske waɗannan to za a iya samun shi a cikin dai wani lissafi ko kuma irin local definition na malamai a Najeriya za a iya samun shi a cikin malami tunda local definition mu dama a Najeriya komai definition ɗinmu na komai daban ne definition ɗinmu na ci gaban ƙasa na arziki na zaman lafiya na siyasa na ilimi komai ya saba da abin da aka sani a sauran duniya in ba ka bayo shi za a ce misali mutum za ka gawai ana cewa malami ne kuma na ahalus sunna har yana tutiyar mahala yana bin aqida ahalus sunna wal jamaa ko yana ma cewa shi wana wana ne al-asali as-salafi amma kuma sai kaga ana rikici da shi akan absatul masail a cikin aqidar salaf in an faɗi littattafai na aqidar salaf bai taba sanin su ba bai taba karanta su ba ko da karantawa na ya karanta da kanshi ballantana na karantawa a gaban malamai ko kuma bai taba jin labarin su idan an faɗi littafin as-sunna na ibnu abi asim ash-shari'a ta allalaka'i sharh usul itiqadi ahlus wal jamaa na hibatullahi lalaka'i din ko shari'a ta al-ajurri amin haka littafin barbahari wannan dan kankanin nan sharh sunna da ire-iren su wanda sune littafan usul sunna al-ibana ta ibnu babba da ire-iren littafan sai ka ji bai san su ba ko kuma ko ya san su bai karanta su ba ko kuma ko ya karanta su ba ruwan shi da abin da ke cikin su da haka yana ƙaryata abubuwan da suka tabbata a ciki yana ƙaryata cewa Allah ya ɗaukaka yana ƙaryata magana Allah yana ƙaryata kaza kaza ga sunan birjik a cikin a ciki a cikin malamai kuma sunan shi ahlus sunna ta yuma yana da babbar kujera a cikin majalisa ahlus sunna kuma sunan shi malami zaka ji laqabba a gaban sunan shi sheik waye kaza kaza kaza kaza ko mun gane to wannan shine abin da muke rayuwa mu a cikin shi Najeriya kenan wata ƙasa ce mai ban mamaki Allah ya gyara mana ita malai ya ci gaba da cewa wa amman nabiyul ummi fa huwa alladhi la yuhsinu alkitabata wa la yaqra'u alkitaba wa amma al-ummi alladhi la tasihhu as-salatu ma khalfahu ummi jahili ɗaya ma'anar ummi shine mutumin da yake jahili bakin jahili wanda in kai sallah a bayan shi sallar ka bata yi ba fa huwa allazi la yusahihu al-fatiha shine wanda bai iya karanta fatiha daidai wato jahili kenan kinni wanda bai iya tada baki to wannan kai sallah a bayan shi kaji fatiha ba ta fita bai iya tada bakin fatiha ba to sallah bata yi ba ko to wannan shine asalin jahili jama'a na karke kenan a cikin musulmai kuma akwai irin wannan mutanen da yawa da za a tare kofa wani masallaci a ce kowa ga wani alƙalin musabaka da sai ka karanta mashi fatiha ta yi daidai ko kuma a mata aziri ranar da an yi mutane da yawa bulala shi ne zuwa cikin tarihin wannan malamin da muke fada al'imamu ibn abi asimin rahimahullah mai littafin kitabu sunna ɗin alƙali ne sai wani abokin shi malami ya mishi sharri ibn mattawaihi sunan shi malamin ya gaya wa ɗalibai cewa ibn abi asim da kuke ganin shi ba ko sallah bai iya ba bai iya fatiha ba da labari ya iske shi ya ji haushi sosai dan akwai rainin hankali a cikin babban malami ne fa ibnu abi yasin sa'an su bukhari ne eh imam al-bukhari ya hada malamai da su imam al-bukhari da su muslim shikenan sai ya bari sai da aka taru a wani majalisi sai ya ce to yau ni zan bada sallah sallar isha ce dama ya ce yau ni zan yi sallah ya naɗa kanshi kawai liman ya musu sallah aka ji tilawar shi da komai da aka gama ya ce to kuma ina da wa'azi da zan yi ce wa'azin shine sharhin fatiha kawai zan mana ya musu karatu akan fatiha ya dinga kawo riwayoyi akan falalarta da da fassararta karatu da ba su taba jin irin shi ba sannan sai ce to jama'a yanzu wanda ya ce ban iya fatiha ba da ni da shi waye jahili ya tashi ta fa abin shi kawai to akan wannan suka dinga gaba fa akan wannan karatun suka dinga gaba da yi wa junan su raddi haka alhafizu zahabi ya bada labari a cikin siru alamin nubala shi sa tuhumar wani bai iya baka san iya karatun shi ba ka ce bai iya karatu ba kamar sai an kame jarabawa ne tukunna ko kuma yana da akwai akwai data a ƙasa akwai maganganun shi rubutattu ko maganganun sa na baka da za a iya da su a yi hukuncin ya iya ko bai iya ba in ba haka ba ta yi za ka iya faɗawa cikin zalunci ko ko son zuciya Allah ya tsare mu malin ya ci gaba da cewa a a wa huwa alladhi la yusahhihu la yusahhihu al-fatiha walau kana aliman bi ulumin kaseera koda yana da wasu ilmomi da yawa daga ga farfesa ne a jami'a ya san ya san karatu na boko a fannin sa da ma wasu fannonin in yana jawabi inda ka san alhuda huda amma kuma aka zo sallah da za ku kuskure ku sa shi limanci sai kun ga ba daidai ba ko tafiya ce ta kama ku bai ma san ya ake kasar ba wani za ka ga babban masani ne na siyasa wani tattali wani kasuwanci zamantakewa ilimin halittar tsirrai ko ilimin likitanci ko abin nan ilimin tarihi wani dai ilimi can da ya cinye rayuwar shi akai ko da yana da ulumin kasiratin to ko da ma ulum din a cikin musulunci ne ya iya fiqhu ko ya iya hadisi ko malamin tafsiri ne ko malamin nahawu ne ko malamin adab ne ko malamin kaza ne amma dai in bai iya fatiha ba to sallar shi bata yi ba wanda ya bi shi sai ya sake sallah wannan fatawa haka take ko a malikiya wa nadhiru hadha al-umm ha huna wa nadhiru dhikr al-ummi ha huna dhikru hanil abi liman ta'azza bi aza'il jahiliya a irin wannan yana ci gaba da sharhin wancan hadisin ne akwai hadisi da al-imamu Ahmad ya fitar haka al-imamu al-Bukhari a cikin al-Adab al-Mufrad Sheikhul Albani ya inganta wannan hadisi hadisi ne tabbatacce daga sahabi Ubayy dan Ka'ab radiyallahu anhu cewa manzon Allah ya ce man ta'azza bi azail jahiliya fa'abuhu fa'abuhu bi hanni abi bi hani abihi wala takun wanda ya muku ta'aziyya in an yi rasuwa wanda ya zo ya gaisuwa irin gaisuwar jahiliya shine yazo ya fadi ya ta kuka da birgima yana cewa katanga ta karye wayyo an shiga uku an lalace yadda mata suke irin wannan ta'aziyya ta mata an yi rasuwa kwana ɗaya biyu kanin ubanta ne ya rasu tana zuwa daga daga minjibir ko kwanta gora da ta iso kofar gidan tun akan a taba kawai sai ta faɗo da ka a taba kawai ta faɗo ta fara ingo to shine azail zahiliya ta'aziyyan maguzanci ku ji abin da annabi ya ce fa'aduhu ku zage shi bi hani abihi da azzakarin uban shi ku ce ɗan kaza-kazan ubanka ka ci kaza-kazan ubanka sai annabi ya ce wala takunu kar ku yi irin wannan abin da na yanzu kar ku yi alkunya kar a ɓoye kar a yi saye a faɗi sunan abin ƙarara rigici gabci kuma hadisi ne sayi wannan hadisin zai masu zafin kai daɗin aiki ko duk mutumin da yake ɗan zafin kai ne zai su wannan hadisin idan mutum ya zo ya yi ta'aziyyar maguzanci to abinda annabi yake nufi shi ne a mashi ɓatanci shi ma a kausasa magana a kan shi a nuna bai kyauta ba idan za a samu wanda zai iya mashi wannan zagin to in yi haka bai yi laifi ba wannan ya zama istisna'i daga laisal mu'mini bi ta'an wala la'an ko mun gane to yace kwatankwacin wancan ambatan da aka yi ma uwa a waccan sallama shine kaman kwatankwacin ambatan hani da aka faɗa hannu ɗin anan shine al'aura wancan daga cikin asma'u sita da da malam abin nan mai mulha yake cewa summa hanuka sadisil asma'i hanuka shine na cikon na shida din maimakon asma'ul khamsa da ake cewa ya ce fayuƙal lahu sai a ce ugudud hana abika ka cika zan babanka mun gane wa kana zikiru hanil abi ha huna ahsana tazkiran li hadha mutakabbir bi da'awal jahiliya ambatan al'aurar uba din a zage shi da al'aurar ubansa to anan yafi dacewa fiye da a zage shi da uwarsa ga wanda yayi irin wannan abin na gaisuwa ta jahiliya bil udwul ladhi kharaja minhu sai a zage shi da gabar da ita ce asalin ta inda ya fito ai maniyi ne ya zuba daga azzakarin mahaifin nashi ya sauka a mahaifan mahaifiyarsa shine asalin tsiran halittar shi ko to sai a zage shi da wannan gabar da ita ce farkon halittar shi wa huwa hanu abi shine al'auran mahaifinsa fala yambagi an yata'adda tsaurahu kama ana cewa ne wannan mutumin fa bai dace ya wuce asalin shi ba asalin shi mani ne daga azzakari to bai wuce haka ba yanzu ma'ana yanzu yana cikin jahiliyar farko kamar a ce yana matsayin mani da bai san abin da yake a duniya ba kama anna zikral ummi hahuna ahsanu tadhkiran lahu kamar yadda anan hada shi da uwarsa ya fi dacewa bi annahu baqin ala ummiyati cewa yana nan kamar yadda uwar shi ta haife shi wallahu a'lamu bi muradi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kaji bayan da ya gama wannan sharhin yace to amma fa Allah ya fi sani mai manzo Allah yake ne shine magana da muke da duk wannan karatun da Ibnu Qayyim yake shi ma ya dabe ne a wata kwana yana kokarin ya samu shiga a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu da shi duka mu samu shiga to amma asalin hadisin ma dai yana da matsala dan haka wannan sharhin duka sai dai a ce karin fa'ida ne amma ba wai za a dauke shi a matsayin muhimmi wanda za a yi aiki da shi ba shi wancan hadisin da yake sharhi amma shi wannan ya inganta wannan ya inganta game da mutumin da ya zo gaisuwa irin ta maguzanci ba laifi bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya halasta a ci masa mutunci duk mutumin da ya zo gaisuwa irin ta maguzanci sai dai kuma ana iya bashi uzuri idan ya zama jahili ne ko bai san abin da yake ba ko wani abu makamanci haka in aka mishi nasiha bai ji ba sai a yi mishi duk abin da ake ganin ya dace wanda zai zai zai hana shi domin abin da ake gudu shine da zaran ya zo yayi wannan abin to zai harzuka zukatan sauran mutanen da ke wajen to kuma yin harzuka su za su fara kuka da ihu su rikita wajen shi ko mamacin aje a mai azaba to da haka a khaffu dararaini shine a mishi tsawar da zai hankalin shi zai tashi ya dawo cikin hayyacin shi ko da zai ga an ci masa mutunci wannan yafi sauki akan a bari yayi abin da za a yi mamacin azaba ko mun gane yafi sauki a khaffu dararaini ne wannan abin da za a yi mishi a nan ya fi sauƙi a kan shi a bashi abin da zai jawo mamacin bala'i Allah ka gafata mana walan ma kana al'atisu kad hasalat lahu bil utasi ni'matun wa manfa'atun bi khurujil abkhira abkhira al muhtaniqa fi dimaghihi allati law baqiyat fihi ahadathat lahu adwa'an asira yayin da ya zama mai atishawa a lokacin da ya atishawan nan ya shiga cikin wata ni'ima ya samu amfanuwa saboda fitan wata iska wani gas wanda yake da ya cushe ne ya ɓoye a wani waje an yi prison ɗinsa ko kuma an yi mishi blocking ɗinsa a cikin ƙwaƙwalwarsa wanda inda ba dan ya fito ba zai iya kawo mishi cututtuka masu wahalar masu wahalarwa za mu je can gaban Allah ya kai mu a babukan tsibbu zai yi wannan magana zai fassare ta akan abubuwan da suke faruwa idan wani gas wani foreign gas wata iska wadda bata dace ba ta shiga cikin system din mutum za ta iya zuwa kwakwalwa ta sababa mashi mantuwa ko kasa bacci da daddare ko kuma baccin rana mai nauyi za ta iya zuwa cikin hanci ta sababa mashi mura za ta iya zuwa cikin ido ta kawo mashi kwantsa za ta iya zuwa cikin ciki har ta sa shi ya samu abin nan rurewar ciki yayi gudawa ko makamancin haka duk zai tattauna akan wannan dalla dalla zaka ji nan kuma ibnu qayyim wani kwararren masanin likitanci ne da magunguna da da, sanin halayyar jikin dan adam to wannan fitan dattin nan dan iska ce mai fita tare da datti wanda inda ba a tare a tare ta a je a auna a duba ta a microscope zaka ga cewa ba iska ce ga magar lafiyayya ba akwai kwayoyin cuta da suke fita tare da ita shi za ke so za mu zo mu ji in mutum zai yi rufe hancin shi da hannunsa sunna ne shi ma wannan saboda kada ya ma wani adwa kar fitan shi din nan kawai wani ya shaka kuma sai ka tare da hannu ko da wani kyalle idan da hannu ne ka tare mustahabi ne ka wanke hannunka kuma duk wannan yana cikin musulunci jama'a kafin nasara su zo su fara wani teleke har da ranar wanke hannun duniya mu musulmi kullum muna wanke hannu akalla sau biyar sannan wajen cin abinci duk sanda ka taba wani datti in dai kana sallah biyar a rana kullum za ka wanke hannunka akalla su biyar dinnan a wajen alula akalla banda kuma sauran dalilan da za su sa ka ka wanke hannunka su kuma sai su ce so daya a shekara a yi bikin ranar wanke hannu kaga wannan ayi kauyanci ne ai sauran ranakun kuma fa shuri'a lahu hamdullahi ala hamdullahi ala hadhihi ni'ma sai aka shar'anta masa godewa Allah akan wannan ni'ima ma'a baqa'i a abaihi alaltima alalti amiha ya zama kuma gaɓoɓin shi sun ci gaba da zama a yadda suka dace da junansu wa hai'atiha da kuma yanayinsu ba da hadhihi zalzala bayan wannan kwaran kwatsa da ya samu kanshi a ciki wani wato kamar wani jijjigar jiki ne da ya samu allati hiya lil badni wanda atishawa a jikin jiki ka zalzalatil ardi laha kaman earthquake ne ga ƙasa girgizar ƙasa to aka ce ka samu girgizar jiki kuma ba wani abu da ya fada a jikinka ba wani abin da ya lalace babu wani jini da ya zuba ko wani abin nan da ya biyo baya to ya kamata ka godewa Allah akai ka tsira kama a ce mutum ne a yi girgizar ƙasa a unguwarsu kuma shi bai fada cikin ta ba kaga ya kamata ya godewa Allah wali hadha yuqalu dan haka ake cewa sammatahu da kuma shammatahu bisini wa shini ana cewa sammatahu ana cewa kuma shammatahu akwai mai sinun akwai mai shinun wato akwai mai sinun muhimmala sun mara ɗigo akwai kuma mai shinun musallafa mai ɗigo uku faƙila wasu suka ce huma bi ma'anan wahid da shamata da shammata da sammata suka ce duk ɗaya ne قاله أبو أبيد الإمام أبو أبيد القاسم بن سلام شيفت ونا وغيره شيد وننسى قال يتي كل داء بخير فهو مشمت ومسمت duk wanda zai maka addu'a alheri to shine musammit da kuma mushammit shi za da aka ce sammitu ai ud'ulahu bil khair shammitu ma'anar shi ma ud'ulahu bil khair to alheri mafi girma shine Allah ya maka rahama shine sai ake cewa yarhamukallah ita ce addu'a alheri na can sama mun gane wakila wasu kuma suka ce bil muhmala idan ka karanta shi da sammata du'a'ul lahu bi husni samti kana mishi addu'a Allah ya bashi kyakkyawan natsuwa wa bi audihi ila halatihi min as-sukuni wad-da'a kuma Allah ya sa ya koma lafiya lau ya koma natsuwa wadda'a da kuma al-lutuf shine adda'a ya kuma cikin lafiyarsa dan wannan yar girgizar da ya dan wannan sakanni biyar ko rabin minti kowa dai ai anan ya taba yin atishawa zaka iya kwatanta ya yanayin abin yake zaka ji wani ishmi izaz haka wani discomfort wani yanayi mara dadi a daidai sanda kake yunkurin yin ta dinnan in ta fito kuma sai ka ji wani sanyi da wani dadi ko ka ji ka koma ka natsu to wannan komawa cikin natsuwa ne ake maka addan Allah ya sa ya dawwama fa innal utasa yuhdisu fil a'da'i harakatan wanzi'aja domin atishawa tana sabbabar da motsawar gabobi da kuma raurawar su inzi'aj da discomfort wa bil mu'jama in ka karanta da shammata anan kuma du'a'ul lahu bi an yusrifa Allahu anhu ma yushammitu bihi a'da'ahu addu'a ce kake mishi Allah ya kawan mishi da abin da zai ja mishi dariya abokan gaba don in ka ce kamar yadda al'imamu mujamu makayi su loga yake fada ibn farisin yake cewa lafazin shinun mimun ta'un shine duk wani abu farahu aduwin farin cikin abokin gaba bibaliyati man yu'adi abokin gaba idan ya farin ciki da abin da ya auka ma wani abokin gabansa na bala'i sai a ce shammata shine da Allah yake cewa wala tushammit biyal a'da inji haruna ko kar ka yi min abin da idan abokan gaba na suka ji labari za su yi mun dariya shi kuwa san mata din inji dai ibnu faris yace shine nahajun wa qasdun wa tariqa hanya lafiya ita ne asalin abin da ake ce musammata to Allah ya saka zama akan wannan hanya ta natsuwa in kuma shammata ne Allah ubangiji ya kare ka daga abin da zai ja maka dariyar makiya fa shammatahu iza azala anhu ashamata wato ya gaishe shi idan aka ce shammatahu ya cire masa abinda zai ja mushi abin zagi kamar da ake cewa qarradal ba'ira idza azala quradahu anhu aka ce qarradal ba'ira daga alquradu ne qurad sune kaska irin wannan abin da ke makalewa saniya ko doki ko raƙumi da dinga tsotsan jininsa wani ƙwaro ne mai naci wanda za ka ga a fulani har sai sun yi dabaru ko dai a kunna wuta idan suka ji hayaƙi da zafin wuta su kaskokin ko yayin sunansu kaska da yake ce musu sai su farfaɗi daga jikin shanu wani lokaci har sukan sa ma shanu rashin lafiya da da raƙuma wanda suke harka da veterinary sun san haka waɗannan kaske take ce maƙurat to yana ka ce ƙarradal ba'ira ya cire maraƙumi kaska yawanci suka makale musu a jikin cikinsu ko jikin al'aurarsu su ta sha musu jini su hana su sakewa za ga sun yi ɓulɓul haka wakila huwa du'a'un wasu kuma suka ce addu'a ne lahu gare shi shi mutumin da ya ta shawan bi sabatihi ala qawa'imihi fi ta'atillah cewa Allah ya tabbatar da shi akan digadigan shi akan gabobin shi akan kafadarsa wajen biyayya Allah ma'khudun min ash-shawamit wato an dauko daga lafazin ash-shawamit wanda ash-shawamit asalin ma'anar shi idan aka ce bata fulanun bish-shawamit ai bata bisu'il lailati asali ash-shawamit daga ash-shamita shine as-su ko kuma ma'anar da ya bata anan shine al-qawa'id wato abin nan dirkoki tilas wakila wasu kuma suka ce huwa tashmitul lahu bishaitan li'ighadatihi bihamdillahi ala ni'matil utas wato ana cewa ne ya ya ya ga bakin cikin shedan ya sa shedan bakin ciki shedan ne ya zama yanzu yayi abinda abokan gaban shi musulmai kenan za su mai dariya inna shaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa to kaga musulmi suna gaba da shaidan to yanzu in kai atishawa ka gode wa Allah to ka yi abin da shaidan zai ji bakin ciki dan shi baya son ya ji an gode wa Allah da ighadati saboda kasa shi cikin bakin ciki bihamdillah saboda gode wa Allah da kai ala ni'matul utas a bisa ni'imar da ya maka ta atishawa da kai wa ma hasala lahu bihi min mahabbillah da abin da zai faru maka na ƙaunar da zaka samu a wurin Allah sakamakon godiyar da kai masa fa inna Allah yuhibbuhu Allah yana son mai gode masa fa idza zakara al-abdullah wa hamidahu idan bawa ya ambaci Allah ya gode wa Allah sa'a zalika shaytana min wujuhi wannan yana sa shaydan bakin ciki ta fuskoki da dama minha daga cikin fuskokin nafsul utas alladhi yuhibbuhu Allah shi kanshi atishawa Allah yana son atishawa shaydan baya so wa hamdullahi alaihi godiyar da kaiwa Allah Allah yana son ka gode mishi shedan baya so wa du'aul muslimina lahu birrahma sannan addu'ar da musulmai suka mana cewa Allah ya ji kanka shedan baya son ya ji ana wa musulmi irin wannan addu'a Allah kuma yana so wa du'auhu lahum bil hidayah da kuma addu'ar da kai zaka mayar musu ka ce yahdikumullahu yuslihu balakum wa islahul bali to duk waɗannan suna bakanta wa shedan rai kaga duka abubuwan alkhairi ne wani kan wani وذلك كله غائض للشيطان محضن له duka wannan yana sashi dan bakin ciki yana sashi cikin damuwa da nunkufarci fatashmitul mu'mini bi ghaizi aduwihi wa hizbihi wa ka'abati da haka idan ka gaida mumini sai wannan ya sashi dan a cikin bakin ciki da da adawa da shi da mutanansa da da 'yan jam'iyyarsa sai shiga cikin bakin ciki su shiga cikin azaba Allah ka tsare mu fasammad du'a'u lahu bir rahmati tashmitan lahu sai aka kirayi wannan addu'a ta neman rahama gare shi aka kirata da suna tashmid wato sanya wa shedan bakin ciki lima fi dammihi dumnihi min shamatatihi bi aduhi saboda a ciki kana sanya shedan shiga cikin bakin ciki ne wa hadha ma'anan latifun idza tanabbaha lahu al'atisu wal mushammitu intafa'a bi waɗannan maganganun maganganu ne masu fa'ida kwarai wanda da kai da kai atishawa da wanda yake gaishe ka idan kuka san wannan za ku ci moriyarsa sai zama ku gane cewa ibada ce kuke yi ba abu ne za ku dinga wasa da shi ba wa azumat inda huma manfa'atu ni'matil utasi fil badni wal qalb kuma za su ga girman ni'imar da Allah ya yi bayi ta yin atishawa ni'imar a jikin jikinsu wajen ƙara wa jikin lafiya da jikin zuciyarsu wajen ƙara musu nagarta da addu'ar da suke wa juna da salati da suke yi da kuma godiyar Allah wata bayyana sirru fi mahabbatin lahi lahu to nan kuma zaka gane me yasa a cikin hadisi annabi ya ce Allah yana son atishawa ba wai Allah yana son atishawa ne dan mujarradin atishawa ba a'a dan waɗannan alkhairan da ke tare da ita godewa Allah yima yima mutumin da yayi addu'ar Allah ya gafarta mishi shi kuma ya mayarwa da mutane da cewa Allah ya muku rahama Allah ya gyara ku to waɗannan abubuwan su suka ja Allah yake son atishawa falillahi alhamdu alladhi huwa ahlu godiya ta tabbata ga Allah wanda Allah dama ya cancanci godiya Allah muna gode maka irin godiya da ka cancanta kama yambagi li karimin wajhuhu wa iz li karimi wajhihi wa izzi jalali kama yadda ya dace ga girman fuska Allah da daukakar darajarsa subhanahu wata'ala to bayan wannan sharhi sai malam yace faslun ga wata gaba wa kana min hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fil utas ma zakarahu abu dawud wa tirmidhi yana daga cikin watin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fil utas game da atishawa ma zakarahu abu dawuda wa tirmidhi abinda al-imamu abu dawuda da tirmidhi suka ambata haka nan yazo a cikin bugun injinar rubutun amma asalin nuskha rubutun hannu muhaqqaqa an-nusakhul khattiyal mu'tamada babu lafazin wa tirmizi ibnul qayyim bai rubuta wa tirmizi ba duk da yake dai tirmizin kuma ya fitar da riwaya na fata mun gane wannan haka malami masu tahqiqi suka tantance yace an abi hurairata daga abu huraira kana rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama idza atasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in yazo yin atishawa idan ya ji yunkurin atishawa za ta taho masa wa ba'a yadahu aw thawbahu ala fi sai sanya hannunsa ya rufe hancinsa da bakinsa ko ya sanya bangaren rigarsa jikin tufarsa da haka babu laifi sanya hannu ko kuma sanya hankici ko abin nan tishu ko wani abu makamancin haka ko kuma ka kama jikin rigarka ko makamancin shi ko tuna babbar riga sai kai mallaka rufe ba daidai bane kawai ka saki atishawa kawai aka watch cikin mutane ba daidai bane ina fata mun gane yadda mutane suke dinnan haka ba daidai bane sunna shine sai ka rufe sai da ka tare yuwar wannan iskar mai cuta ta tafi ga wani kai tsaye to idan hannu ka saka to yanzu hannunka yayi datti kenan dama kuma akwai mustahabbanci duk sanda hannunka yayi datti ka wanke sai kai maza ka samu ruwa ka wanke kafin ka sake yin wata mu'amala da shi kamar cin abinci ko gaisawa da wani ko taba wani abu makamancin haka duk wannan yana cikin kiwon lafiya na musulunci wanda preventive ne dama shi kiwon lafiyar musulunci eh wato hana faruwar cututtuka gintse su yi musu rigakafi ina fata mun gane wannan wannan hadisi ne tabbatacce a yace wa khafada kuma sai sunkuyar da kansa wa abda bihi sautahu wa ghadda bihi sautahu kuma sai ya kasa da muryarsa karka mai da abin kamar wani biki ko ko kuma sai kowa ya ji dan wani in yazo atishawa sai ya ƙara bolin din muryar da gangan sai ka ji ce ha cha haka dan aji shi duka ba daidai bane kasa ake da murya sannan ai kasa da fuskar sannan sai a tare wani hadisi ne tabbatacce al'imamu a tirmidhi da ya fitar da shi ya ce hadisun sayuwan al'imamu abu dawud ya fitar da shi haka al'imamu tirmidhi dukkanin sun fitar da shi haka al-imamu ahmad a cikin musnad haka al-imamu abubakar ibn sunni a cikin amalul yawmi wal laila dukkanin su sun fitar da shi da isnadi wanda yake tabbatacce al-imamu abu abdullahi al-hakim an-naisaburi ya inganta wannan riwaya a cikin al-musadrak wa ala sahihaini Allah ya gafarta musu gabaki ɗayan su wa yadhkaru anhu sallallahu alaihi wasallam anna tafa'uba shadida والأقصى الشديدة من الشيطان أنا ويذكر أنا أنبت يا كاوش ده سيغة التمريض سوى ده أبن ده فدا كنش أنا أنبت أنه ده قدي شيء النبي عليه الصلاة والسلام كما يدى أم سلمة ما تسترويته أن التفاؤب الشديدة cewa hamma mai tsanani hamma wadda mutum zai yi hayye kwalla ko kuma bakin shi sai ya bude haka kamar kare zai cizo wal aqsatu ashadi wal aqsata shadidata da atishawa mai tsanani min ash-shaytani cewa daga shaytan ne wannan riwaya al-imamu ibnu sunni abu bakrin rahimahullah shi ya fitar da ita a cikin littafin amalul yawmi wal layla sai dai isnadin ta da'ifi ne saboda wani mutum mai suna amru binu abdurrahman ibnu amr ibnu qais wanda malaman hadisi suka ce majhuli ne a shekul albani muhammad nasir din a cikin abda'ifa lamba ta dubu uku da ɗari hudu da lamba ashirin da uku ya yi takhrijin wannan riwaya ya tabbatar da rauninta saboda wannan illa ɗin wa yuzkaru anhu har ila yau an ce daga annabi wai ya ce inna allaha yakrahu raf'a sauti bitafa'ubi wal utasi Allah yana kyamar daga murya daga murya atishawa hamma da atishawa shi ma wannan ibnu sunni din ne ya fitar da shi a cikin amalul yawmi wal laila daga sahabi abdullahi dan zubair sai dai a cikin isnadin sa akwai wani mutum mai suna ali bin urwa ali bin urwa malama hadisi suka ce matruki ne kamar yadda ibnu hajirin ya ambata a cikin littafin taqribut tahzib wallahu ta'ala a'lam wa sahha anhu annahu atasa indahu rajulun fa qala lahu yarhamuka Allah ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wani mutum a gaban manzon Allah salawatullahi wa salamu alaihi yayi atishawa sai manzon Allah ya ce mishi yarhamuka Allah thumma atasa ukhra sai ya ƙara yin wata atishawa fa qala sai annabi ya ce arrajulu mazkumun to wannan fa ya kamu da mura shine azzukam mura a wani riwaya na lafazi kamar da zamu zo mu ji sai da aka yi na biyu a na uku ne sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace mishi asabaka zukam ko anta mazkumun ma'ana haka to yanzu kai ba addu'a za a yi maka ta yarhamukallah ba sai dai ka nemi likita ko dan magori ya baka magani sannan kuma sai a maka irin addu'ar da ake mara lafiya as'alullah al'azima rabbal arshil azima an yashfiyak kai yanzu mara lafiya ne kuma kalla da kyau ka gani duk atishawa in ka yi ta ka ƙara yi ka ƙara yi to wani abu zai biyo baya ba ga maganar atishawa bane halaka riga ka shaki ƙwayoyin cuta wanda za su haifar maka da mura ko masassara ko wani abu makamancin haka zaka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufin to idan mutum ya atishawa haka a jejjere to yanzu ya fi karfin kai a ce yarhamukallah sai kuma maganar jinya ya za a yi da shi eh za a je ne a mai allura ko ya je ya sha wani magani ko ya san yadda zai yi ko kuma idan wali ne wanda la yaktawuna wala yatadayyaruna wala kaza wala kaza ko sai je jira har Allah ya warkar da shi ina fata mun gane wannan hadha lafz muslimin annahu qala fil marrati thaniya haka ya zo a lafazin muslim cewa ya faɗa ne a lafazi na biyu a karo na biyu wa amma tirmidhi shi ku abu isa tirmidhi fa qala fihi an salamata bin al-aqwa daga sahabi salamatu dan aqwa radiyallahu anhu sai yace a tsasa rajulun inda rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa ana shahid riwaya tirmidhi tace manzon Allah sallallahu alaihi sallama ina zaune tare da shi inji salamatu sai wani yayi atishawa فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرحمك الله سيما ذا الله يتي الله يغافر تامك ثم عطس الثانية والثالثة سأنا يساك ينتبيو يساك ينتأكو تو أتأكو فقال رسول الله sallallahu alaihi wa ala alihi sallama sai manzon Allah ya ce da shi a ta uku hadha rajulun mazkumun hadha rajulun mazkumun wannan mutum fa ya kamu da mura qala at-tirmidhi hadha hadithun hasanun sahih haka abinda za a yi a ta uku ne ko kuma koda a ta biyun ya bayyana cewa wannan atishawa ba ga magari bace babu laifi ana iya mishi wannan wato ishara akan cewa to fa yaje ne magani wa qad rawa abu daud an sa'id ibn abi sa'id wacce riwaya kamar yadda muka ji al-imamu muslim ya fitar da ita da al-imamu abu daud da tirmidhi da ibn majah haka al-imamu ahmad a cikin musnad isnadin ta kyakkyawa ne sai malam yace warawa wa qad rawa abu daud an sa'id ibn abi sa'id an abi hurairah mawqufan alaihi daga sa'id ibnu abi sa'idin sa'idin al-maqburi kenan daga sahabi abu hurairata hafidu sahaba radiyallahu anhu mawqufan shi abu, abu hurairan shi ya bada wannan fatawa alaihi bai ce annabi ne yace ba cewa shammit akhaka salasa kai wa dan uwanka gaisuwa atishawa kafa uku yayi atishawa yace alhamdulillah sai yarhamukallah ya ƙara a sake maimaita haka ya ƙara a sake maimaita haka fama zada abinda da ya ɗoru akan uku fahuwa zukamun to mura ce wannan hadisi al'imamu abu dawuda ya fitar da shi mawqufan kuma ma ya fitar da shi marfu'an zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shekul albani a cikin littafin sahihul adabil mufrad wanda shi ma al'imamu abu abdullahi al-bukhari din ya fitar da wannan riwaya a cikin al'adabul mufrad a nan wurin shekul albani shi kuma ya inganta riwayan rahmatullahi alaihi wa ala sa'ir al'imma wa fi riwayatin an sa'idin qala la a'lamuhu illa annahu rafa'a al-haditha ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallama bi ma'anahu to ga riwaya marfu'iyar kenan wannan wanda take da matsala cewa a wata riwaya a wata riwaya aka ce sa'idu ya ce ni ban san wannan riwaya ba face ya kasance face dai ya kasance cewa shi a abu huraira ya ɗaukaka ta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana bayan ya bada fatawar kuma sai ya faɗi wata magana a wata riwaya wacce ke nuni zuwa ga fatawar asali ta manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam وقال أبو داود سي أبو داود يشرح يتي رواه أبو نعيم الإمام يتي أبو نعيم wato malam abu nu'aymin al-fadl ibn dukayn kenan malamin su abu dawuda a kiyaye idan abu dawuda yace abu nu'aym ko shi ko bukhari to karka fara tunanin abu nu'aymin al-asbaha al-asfahani mai littafin hilatul awliya'i da da da mu'jamus sahaba da littafai ire-iren waɗannan wanda tunda shi mutaakhirun ne an haula'il a'imma to amma suna da malami nasu shine abu nu'aymin al-fadl ibn dukayn wani babban malami daga cikin kibaru shuyukhil bukhari Allah ya gafarta musu gaba daya to abu nu'aymin yace an musa ibn qais an muhammad ibn ajlan an sa'id an abi huraira an annabi sallallahu alaihi wasallama intaha kaji isnadin na abu nu'aym daga musa ibn qais daga muhammad dan ajlan daga sa'id ibn abi sa'id al-maqburi daga abu hurairata sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama intaha sai malam ibnu qayyim ya tsayaye wata magana anan yace wa Musa ibn Qais wannan da yake cewa Musa ibn Qais hadha alladhi rafa'ahu huwa al-Hadrami wannan Musa dan Qais wanda shine yazo da riwaya da ƙarin raf'un nan zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace to wannan Musa ibn Qais al-Hadrami al-Kufi mutumin garin Kufa ne yu'rafu bi usfuril janna shi yake ce tsuntsun aljanna qala ya ibn ma'in thiqa ya dan ma'in ya ce thiqa ne wa qala abu hatim ar-razi la ba'as bi abu hatim ar-razi yace babu matsala game da shi ibn al-qayyim na karkata zuwa ga yanzu wannan ziyaratu thiqa ce kuma maqbuliya ce ina fata mun gane wannan amma wannan wannan magana duk da yake inda tahqiq daidai ce amma tana da tana da maganganu da yawa akan ta saboda wannan mutumin Musa bin Qaisin al-Hadarami da aka ce usfurul janna malamai sun yi maganganu da yawa akan shi daga cikin su duk da yake shi wannan da zamu faɗa yanzu yayi magana mai tsanani akan sa shine wane ne Abdurrahman ibn al-Jawzi a cikin al-Mawdu'at wannan dan shi'a ne ko kuma kace kamar yadda shi Abu Nu'aymin ya faɗa da waninsa cewa min min gulatir rawafid daga cikin rawafidu masu zagin salaf wanda suke tsanantawa shi da kanshi ya bada labari kamar da al-Imam Zahabi ya ambata a cikin Mizanul I'tidal ya ciro daga al-Imam al-Uqayli a cikin addu'afa'ul kabir na al'uƙaili cewa wannan mutumin da kanshi ya ba da labarin an tambaye ni me za ka ce game da abubakar da umar ya ce aliyun a habbu ilayya ni da na fi san aliyu ba ruwana da su da sai ibn jauzi ya ba da labari a cikin maudu'at tashi cewa wannan mutumin kamar yadda kuma kafin ibn jauzi al'imamu ibn hibban al-busti a cikin littafin kitabul majruhina wal maturukina min al muhaddithin ya bada labari yace wannan mutumin ya kasance yarwil mawdu'ati an thiqat fi fadli ahli al bait yana ruwaito hadisai mawdu'ai da munkarai ya danganta su ga thiqatu game da falala ahli al bait to daga cikin irin su ne ibnu al jawzi da ya kawo su a cikin mawdu'at musamman game da riwayar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce lokacin da abubakar ya nemi auren fatima manzo Allah ya ce ba za a mata aure yanzu ba ana jiran Allah ya zaba mata miji umar ma ya sake nema manzo Allah ya ce a'a wannan kuma ya tabbata iya haka din nan ya tabbata ko to sai da wata riwaya mai ƙari munkari cewa sai aliyu ya nema sai aka bashi wannan ma ya tabbata mutawatiri ne to a wajen bashin sai annabin ya ce fa innaha la tasluhu lidajjal ita fatima bata dace a ce wanda ya aure ta dujal bane yana ishara zuwa ga waɗanda suka neme ta a baya wai dujal ne su ko mun gane to wannan ƙarin munkari ne jiddan saboda riwayan wannan dan shi'an ne daga cikin gulatul rawafid to ibn jawzi ya kawo wannan ya tabbatar sai ya ce yuqalu lahu usfurul janna ana ce da shi tsintsin aljanna haka suke ce mishi su 'yan shi'a sai ya ce wa huwa in sha Allahu hamirun nayi in Allah ya so jakin wuta ne shi haka ibn tuzi ya mishi wannan baka adda ina fata mun gane to sai aka samu kuma al-imamu ibn hajar da yazo raba gaddama gaba daya bayan da yazo a cikin tazibut tazib ya faɗi maganganu na wanda suka soke shi da wanda suka amince da shi da sauransu sai bai magana ta cewa da ya kawo shi a cikin taqribut tahdhib ya sa mishi ishara zuwa ga cewa Abu Dawuda da al-Imam nasai sun fitar da riwayar su biyu din nan sai ya ce saduqun rumiya bitashayyu haka ya tattara magana yace mai gaskiya ne an jefe shi da shi'anci wanda wannan ma ya gaza a ce saduqun shi'iyyun rumiya bata kai zafin shi'iyyun kawai ba ai da ibnu hajar yake tabiri da su to kaga yanzu a gurin riwaya kasancewar shi saduq to za a karbi riwayarsa ko mun gane in bata zo da wani abu wanda yake nuni zuwa ga nakara ba kamar wancan to kamar yadda nan babu wata nakara kawai raf'u ne na wani abu mauqufi wato ya zama ziyada kenan wanda za a iya karba musamman kuma saboda malami kaman ya haya dan ma'inu ya amince da shi malami kamar abu hatimin ya ce la ba asa bihi to babu laifi a kansa abin karɓa ne da haka shekul albani ya inganta duka riwayoyin guda biyu mawqufiya da marfu'iya a cikin wancan littafi na sahihul adabil mufrad a takeice da malaman hadisi su abin da yafi damun su gaskiyar mutum da haka za ga irin wannan gashi sun ce dan shi'a ne rafidi sai a karɓa ubaidullahi ibn musa al-kufi babban malamin su bukhari shi ma a karɓa ba ba matsala akan shi duk da yake in sunanka ma muawiya ba za ka shiga gidan shi ba ba zai baka karatu ba in sunanka muawiya ina ba ta mun fahimci wannan haka wancan da aka ambata abu nu'aymin al-fadl ibn dukayn haka abin nan khalid ibn makhlad abu asim ibn nabil ko da yake shi wannan babasare ne bai da matsala irin wannan haka abin nan abin nan Ali ibn al-Ja'd Ali ibn al-Ja'd malamin Bukhari shi ma yana da matsala yana da bid'a amma sun karba suna nan da yawa burjik idan kana da wata bid'a malaman hadisi abinda suka fi damuwa da shi ya zama na farko baka kira zuwa gare ta sannan kuma baka da riwaya wanda suke goyon bayan waɗannan sannan baka ƙarya da haka daga cikin duk 'yan bid'a zaka ga malaman hadisi suna son khawarija wajen riwaya saboda ba khawarije shi a gun shi ƙarya ma kafirci ce da haka ba zai taɓa gwadawa ba zai taɓa gwadawa ba yanzu misali musulmi ɗan izala budurwa ko da ta ƙi shi ba ta jin tsoron zai mata asiri ko mun gane ‘yan mata za su baka wannan labarin kana in kana taɗi da su ba ta jin tsoron a ce ga wani saurayi ɗan izala ta mashi wulaƙanci don ta san baya asiri shi saboda ya san kafirci ne bai taɓa gwadawa ba sai dai sai da zai yi shawo kanta ko kuma ya haƙura to da ka ba ta jin tsoron wani abu biyu baya amma in ba ɗan izala ba ne to tana jin tsoron kafa ya je mata asirin da ta shiga cikin wani tasku ko ta so shi da asiri ko kuma ta rasa manemi ko mun gane to kaga zaka ga ba ta jin tsoron kai rikici da dan izala to haka malamin hadisi baya jin tsoron ansar riwayar ba khawariji saboda khawariji shi ƙarya a gunshi kafirci ce to su kuma shi'a akwai malaman hadisi a cikin su ba irin waɗannan shi'an bane jahilai haka nawasib su ma akwai malaman hadisi a cikin su da haka zai kaga a cikin mazajen bukhari da muslim akwai masu ire-iren wannan bid'o'in wasu ma har malamai su ce to da za a bar hadisin suwa ne to ai da ilimi da yawa ya lalace kaman kaman kaman wannan ibnu abi shayba malamin su bukhari wanda aka labarin bayan su ahmad dan hanbali mar sai karatu a gunshi sai aka gamu da yahaya dan maina a makka sai aka tambaye shi cewa alaga ta malam mun ji labarin kun bar hadisan wani ce wani yace to ko dai ba za mu ba hadisin shi ba ko dai ba wai idan yana da matsalar shi an ci ko wani abu makamancin haka ba ina fata mun gane wannan so da haka wannan mutumin ana iya karɓar riwayarsa idan bata zo da wani abu wanda ke magana akan shi'anci ko rafidanci ko suka wani daga cikin wanda ba sa wannan ba ma'ana in ba ga abin da ke nuna alama zuwa ga bid'arsa ba wannan ya daga cikin adalcin malaman hadisi in kana karanta kutubu tarajim zaka ga irin wannan birjik da yawa wana kaza wana kaza sai ka ji an ce yana da matsala kaza kamar yadda kai ma da kake karanta ka da wata matsala ai wanda ta yi ma ta fita shi Allah ya tsare mu wa zakara Abu Dawud an Ubayd ibn an Ubayd ibn Rifa'ata az-Zurqi Abu Dawud ya ambata daga Ubayd bin Rifa'a ibn Rafi ibn Khadij kenan jikan sahabi ne wannan yana da riwaya a cikin al-Kutubul Arba'a Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i da Ibn Majah al-Imam al-Bukhari ma ya fitar da riwayar sa mu'allaqa Abu Nu'aymin ya abu nu'aymin da muka farada zu shine wancan abu nu'aymin al-asfahani ya ambaci wannan mutumin mai suna ubaid ibn rifa'a yace an ambace shi cikin sahabbai ma yace amma dai akwai sabani al-imam muslim shi kuma a cikin tafin shi na ma'rifatu sahaba sai ya ambace shi a cikin at-tabaqatul ula min at-tabi'ina sune ƴaƴan sahabbai kamar yadda zaka gani a cikin tarjumarsa a cikin littafin tahdhibut tahdhib cewa abin da yafi inganci shine an haife shi zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan ya tabbata kamar yadda al-Imam Tabarani ya fitar da wata riwaya cewa a zamanin Sayyidina Umar yana halifanci shekarar shi kamar goma sa'ad da Umar ya halifanci to kaga in ka cire shekarun halifancin Abubakar ko shekara biyu to na halifancin Abubakar zai zama a lokacin shekarar shi takwas kenan to kaga kenan kamar ya shekara takwas a cikin rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan shekara takwas kuwa yana da ruƙuya alal aqal zai iya sanin cewa zamanin wani shi kuma yana kamar primary 2 kenan a irin sanda mu muka yi makaranta ne amma in yanzu ne ayi dade a makaranta yi tunda ana kai su makaranta da bulumbotin su ne ko mu sanda muka yi makaranta a lokacin inda shekara ka takwas to ya kamata a ce kana primary 1 ne ko primary 2 in ka ma yi girman jiki kenan shekara takwas lokacin primary 2 kake shine ka ci ko wuta kenan ko amma a irin yanzu ya daɗe a makaranta ta ma ishe shi an sai jakakala nawa an sai bulumbotin sa abinci guda nawa kasi ya fashe ba inda an riga mika wa turawa yaya Allah dai shi kyauta anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama to kaga wannan riwayar tun daga nan zaka fahimci tana da matsalar irsali kenan domin yanzu wannan da aka ce ya ce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine Ubayd ibn Rifa'at ibn Rafi ibn Khadij abin da ya tabbata shine tabi'i ne daga cikin ɗabakar farko ta tabi'ai wanda sun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma yayin sahabbai ya ruwaito cewa qala yace tashammattu تشمت العاطس ثلاثا فإن شئت فشمته وإن شئت فكفا ذاك يما مي أتشاوى جيسواني كفا أكو دقنا إنك سوك كارا إنك سوك بش إيه wannan sai kamar da muka ambata riwaya ce mursala al-Imam Abu Dawud ya fitar da ita ta hanyar wannan sahabi kuma kafin shi akwai wata illa zai zo ya ambata a sama shine mai riwaya daga gare shi mai suna Humaidatu bintu Ubaidin yarsa ce ko kuma ana ce mata Ubaida ko dai Ubaida ko Humaida bintu Ubaidin ita kuma babu wanda ya amince da ita sai Ibn Hibbana a yayin da kuma akwai wani mutum a isnadin har ila mai suna Yazid ibn Abdurrahman shi kuma yukhtu kafiran zaka hadisin isnadin yana da matsaloli yace walakin lahu illatani yana da illa guda biyu ihdahuma ta farko irsaluhu cewa mursali ne fa inna ubaidan hadha laysat lahu suhba kamar da muka ji wannan ubaidu bai da sahabbantaka wasaniya matsala ta biyu anna fihi aba khalid yazid ibn abdurrahman dalani shine wancan da na ambata cewa wasu daga cikin malamai ma sun jefe shi da cewa murji'i ne kamar yadda ibnu hibbana ya bayyana a cikin kitabul majruhina aka ibnu hibbana ya ambace shi a cikin kitabul majruhina abu hatimin kuma yace saduqun ne ibnu hajarin yake cewa yana kuskure sosai naka ta yi wannan ya zama daga cikin kuskuren shi ne waqad tukullima fi wannan an yi maganganu akan shi inji al-imamu ibnu qayyim al-jawziya wa fil babi hadithun akhar akwai wani hadisin daban game da magana akan gaisuwan nan sau uku an abi hurairata yarfa'uhu daga abu huraira yana daga shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idza tasa ahadukum falyushammithu jalisuhu idan ɗayan ku yayi atishawa to abokin zaman sa yayi mishi gaisuwa fa in zada ala salatati in ya karu akan uku fa huwa mazkumun to mura yake wala tushammithu ba'da salat kar ka gaishe shi bayan na uku wannan hadisi ne Hassan al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi hadha al-hadisu huwa al-hadisu huwa hadisu Abi Dawud alladhi qala fi wannan hadisin da shine wancan na Abu Dawud can riwaya ce nan da ma'ana da Abu Dawud ya ce rawahu Abu Nu'aym an Musa ibn Qais an Muhammad ibn Ajlan an Sa'id an Abi Hurairata wa huwa hadisun Hasan mun ji wannan tattaunawa a baya ko fa in kila an aka ce innahu kana bihi zukamun mura ta kama shi fa huwa aula an yud'a lahu mimman la illata bihi to ai ya fi cancantan addu'a fiye da wanda bai da lafiya kila sai a ce yud'a lahu kama yud'a lil maridi i sai a mishi addu'a irin ta maras lafiya wa man bihi da'u da'un wa waj'un ko wanda yake da cuta ko wani rashin lafiya wa amma sunatul utas alladhi yuhibbuhu Allahu wa huwa ni'ma wannan sunna kuwa ta atishawa wadda Allah yake so kuma ni'ima ce wa yadullu ala khiffatil badni wanda ke nuni zuwa kuma jiki ya rage nauyinsa wa khurujul abkhura almuhtanika kuma cewa wasu gas wasu gas ne suka fita masu wanda da suka zama blocked an tsare su fa inna ma yakunu ila tamami salas to za a yi shi ne zuwa kafa uku kawai fa ma za da alaiha idan ya karu yud'a li sahibihi bil afiya za a yi mai wannan abin addu'ar Allah ya bashi lafiya ne wa ƙauluhu fi hadha hadis an rajulun mazkumun tambihun ala du'a ilahu bil afiya faɗakarwa ce akan a mai addu'a Allah ya ƙara mashi lafiya li'anna zakma illa saboda mura ciwo ne wa fi itizarun liman taraka tashmituhu ba'da salat sannan ana nuni zuwa ga uzurin wanda ya ƙi gaishe shi bayan kafa uku wa fi tambihun lahu ala hadhihi illa shi kuma ana faɗakar da shi akan rashin lafiyan da ya tadaraka ha wala yuhmilha dan yayi marmaza ya riski rashin lafiyan yayi kokarin neman magani karye wasa ta raunata shi fa yas'ubu amruha har yazo al'amarin ta ya tsananta fa kalamuhu sallallahu alaihi wasallama kulluhu rahmatun wa hikmatun wa rahmatun wa ilmun wa huda kaga zancen manzon Allah gaba ɗayan shi rahama ne da ilimi da shiriya manzon Allah yayin wannan zance ne wanda a cikin shi akwai shiriya akwai rahama akwai ilimi cewa tambihi ne ga shi mutumin ya san cewa bai da lafiya ya nemi magani tambihi ga wanda zai gaishe shi akan cewa gaisuwar ta isa haka shi kuma a mishi tambihi in ji ba a gaishe shi ba kai ya dauka an ki gaishe shi ne gaisuwar ta isa lokaci ya kware zamu saurara anan insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik